من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wa ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bayan sallamar musulunci muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda a cikin rahamarsa yau muna wuni na 24 ga wannan wata mai albarka wata ramadana hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 daidai da 24 ga watan uku miladiyar isa dan maryam 2025 daidai muna karatu a wannan masallaci mai albarka masallacin kofar gan alhaji bayan dorogo da ke ningi ta jihar bauchi ubangiji allah kai mana buɗi a muna karatu a cikin satul hashari kafin mu ci gaba da karatu akwai kwananin tambayoyi guda biyu kuma yanzu aka bani wata na ce ta barin haɗa karanta su gaba ɗaya na farko cewa assalamu alaikum allah shi ƙara ilimi ya sa a yi kyakkyawan ƙarshe menene hukuncin uban da yake fifita wasu daga cikin 'ya'yansa kuma hakan ya saba wa shari'a ta manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya yi tambaye sai ya ba da amsa ke ya yi tambaye sai ya ba gaga bai bukatar amsa tun da ya san ya saba wa shari'a to me me za a ce masa ya ba da amsa muna yanta da amsarsa a shi uba ba shawari ko to ya daina na biyu suwaye suwaye ubangiji ya lissafa ko da ba sa wurin ko da ba sa wurin idan ka yi magana su bacin naman su kai ba a misali wanda ya zalunce ka wanda ya yi ci bashinka ya ƙi biya to yana wata yin tambaya ƙila ba malam makaranta ba ne bai san da tambayar ba amma dai waɗanda idan ka ci naman ko kuma kai gulmarsu babu laifi ni dai mutum da ya na sani wanda yake bayyana laifinsa bayan tsoron laifinsa ba ya ɓoye laifi wanda ba ya ɓoye laifinsa don kafa da aibinsa ba ka ci namansa ba wanda ya ci ma ba shi ya biya da ire-irensu wannan wani abu ne daban Allah ce ba san bayyana alfasha sai dai wanda aka zalunta to kila zai karkashin wannan ya faɗi irin zaluncin da aka yi masa wallahu alam wanda yake cewa assalamu alaikum Allah ya sa yake kyawun ƙarshe malam na yi rabon gado sai da na girma sai da girma ya kama su sai babban cikinsu ya fahimci akwai kuskure an bi wannan domin a gyara sai ɗaya daga cikin daga ciki yaki saboda za a taɓa shi da yawa yanzu kuma yana halin jinya shin za su iya yafe masa idan sun yafe masa shi ma a shi mamacin za a gyara masa kwanciyar kabari amma yi tambayar an yi rabonin gila na gida kuma sai aka fahimci rabon gana akwai kuskure yawo irin na da na gida kenan to sai aka za a gyara kuma sai ɗaya daga cikinsu ya ga cewar aka gyaran zai cutu da aka sai ya ƙi to shi kuma da yake yanzu ga ya ba da lafiya suna da hali sai ya fi masa iya suna da hali sai haƙinsu ne in suka ta sun yafi yaya sannan kuma yace wa za a gyara da kwanciya to me alakar gado da kwanciyar kabari shi wanda ya bar gado ina ruwansa yanzu ba kudin sa bane kayan ku ne ya bar muku yawa kuma ba shi ya raba ba dan ka ba ma wasu alaka balantana ma ce wai ko bai kwanta daidai a kabari din ba sai wata doguwar takarda malam ni ce muka yi nema da wani kuma mun kai tsawon shekara biyu a amma akwai abubuwan da suka shiga tsakaninmu na saduwa daga ƙarshe ba mu yi aure da shi ba amma mun ci gaba da waga da shi har ta kai ga ya ce min na kashe aure na zai aure ni kuma dama ba wai masan wani daman ba wai na san wani ɗin ba ne to malam idan na kashe aure na na zo na aure shi yaya matsayin auren sannan wancan abin da muka yi a baya shi ma mene ne hukuncinsa an bai mu ya neme ta kuma sun lalata kuma lagata ba ta aure shi ba ta aure wani to sai ya ce ta kashe auren ya zo ya aure ta to tana tambaya wancan abin da suka yi na da ya matsayinsa kuma in ta kashe auren ta dawo gurinsa ya matsayin a musulunci na farko dai wancan abin da aka yi aka tuba an yafe shi idan aka tuba in aka tuba a tabi na zambi kamar lazan bala wanda ya tuba ya daina zunubi kamar baya yi ne da aka wancan abin da aka yi da sai a nemi yafiya allah ya yafe shi na biyu batun kashe aure kuma haramun ne haramun ne haramun ne shi ya nemi hanyar da zai kashe miki aure haramun ne domin Allah ya la'anci duk wani zai raba soyayya ya zo a hadisi na sallallahu alaihi wasallam duk wani raba soyayya to la'ananni ne daga shi da yace miki ki kashe aure ya aure kin sai la'ananni ne yana so ya amfani da wata damar sa dan ya kashe miki aure ko kuma kila shi bai tuba ba yanzu so yake gaba ki da aure don kowa irin masifar sa wani zai sai da matar aure iya wani da bazawara ya iya wani da budurwa iya wani ba zai iya zina da matar aure ba to kila yana ciki so yake gaba ki da auren yanzu ci gaba da harkarsa kuma yanzu an ganji mama ba auren ki zai yi ba da ka kirba kanki asiri kirba kanki asiri tunda kin tuba to ki tuba tuba ta har abada kuma ba ki ba shi ki hakura da inda kike Allah sai ka tuba ki ina ba ta mun gane malam menene menene mace da malam ni ne na nemi mace da nufin aurenta mun kai tsawon shekara uku amma ban san suna tare da wani sai daga baya sai daga cikin yayinta mata da wasu maza suka nema na ba da kuɗi da a yi min addu'a don a raba tsakaninta da wancan saurayin tun da tana sona na amince an yi ta saukar karatu sannan kuma an yi ta binnan wasu abubuwa da niyyar raba su amma ba su rabu ba har aka yi auren bayan auren ma an yi ta yi abin bai yi ba sai aka sai na ji wa'azinka a facebook na abin da ya shafi irin wannan shirka-shirka na yi da dama sannan malam na tuba kuma ina neman addu'ar musulmai sannan malam menene matsayina yanzu da kuma salloli na na fata mun fahimci tambayar tasa yau yanzu ya gane ya yi shirka ya yi amfani da boka don biyan bukatar kansa kuma bukatar bata biya ba ya yi asara biyu kenan ba biyan bukata kuma gashi ba imani Allah sawaka babu wani laifi a duniya da mutum zai yi ya tuba Allah bai yafe masa shi ba babu wani laifi dakatun da ka sai kai abin da kai da kai da dawa to ka tuba kuma tuwar har abada ba za ka dawo abin ba wancan shirka je da kai Allah ya yafe maka sannan kuma ce yana neman addu'ar musulmai Allah ya yafe masa kuma Allah ya kiyaye gaba Allah Allah ya karba addu'ar mu insha Allah za mu ci gaba wancan karatun mu na jiya mun kwana aya ta shida ne a wannan sura yau kuma insha Allah za mu tashi kenan a aya ta bakwai ko aya ta bakwai ko to bismillah za mu tashi tara kenan to bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رباني بس- بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
Allah madaukakin sarki ya umarci manzan Allah da sahabbansa sallallahu alaihi wasallama da su yi ƙaura daga Makka su koma Madina saboda Makka akwai takuri akwai hana yancin addini mutanen Madina sun shiga musulunci kafin annabi zo musu hijira saboda suna zuwa aikin hajji a lokacin jahiliya wannan aikin hajji da suke zuwa a nan wasu su karba addini kuma da suka koma gidajensu ba su tsaya ba sun ci gaba da yada wannan addinin to lokacin da mutanen makka suka yi hijira manzal sallama ya haɗa yanwantaka tsakanin mutumin makka da mutumin madina sai hada su yanwantaka to shi da Allah ke ba mu labari yace wallazina tabawwa'u dara waɗanda suka zauni gida ko suka tanadi gida wal imana kuma suka yi imani min qablihim tun kafin muhadire su je musu yuhibbuna man hadar ilaihim suna san waɗanda suka yi hijira suka koma gare su wala yajiduna fi sudurihim haja ba za ka samu wata hasada da kyashi a cikin zuciyarsu ba mimma utu na abin da aka ba mu waɗancan muhajiran abin da ya faru jiya mun yi magana kan fai'u na bin nabir to da aka zo raba wannan fai'un manzan Allah sai ya ba wa ƙurishawa ya ba mutanen maka duk in banda mutane biyu mutanen madina su aka bawa saboda fakirancinsu saboda talaucinsu amma mutanen madina ba su damu ba kaga tunaninsu su ne suka yi wa addini gata domin lokacin da maka ta gagari mutanen maka zama su ne suka tare su suka ba su masauki suka ba su dukiya suka taimake su kuma suka taimaka aka ce wannan nasarar amma da aka zo raba ba ba su komai ba da aka ba su damu ba shi na lake cewa wala yajiduna fi sudurihim haja ba za ka samu kyashi ko hasada a cikin zukatansu ba mimma utu na daga abin da aka ba mu waɗancan muhajirai din wa yusruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa kuma su suna zabar wasunsu ko da suna da bukata wannan abin shi ka mallaka kawai amma sai kaga wancan muhajirin yana so sai ka dauka ka bashi ko da kana da bukata lokacin da abdurrahman bin aufi ya je madina bai da komai wanda manzon Allah ya hada shi yan uwantaka da su da shi ya kira shi suka tafi gidansa ya kira matansa guda hudu ya ce wani duka matana ne zaɓi wadda kake so in sake ta ta je ta yi idda ka aura ba fa na saki watan ba ba ka sa a cikin mata dole akwai wadda kake so haka ne to sai aka ce to ile zaɓi wadda kai kake sa amma kai da duk wanda ya zaɓa za ka sake masa ita ya ɗebo dukiyar ta wannan dukiyar ta mallaka duk duniyar nan na raba biyu ɗauki rabi ba nan ba mu je gona ya je gonar dabino ya ce na raba biyu ɗauki rabi don me don yin wantaka ta musulunci sai abdurrahman yake cewa ka riƙe matanka ka riƙe dukiyarka ka riƙe gonarka nuna min ina kasuwar garin nan take aka nuna mai kasuwa ya je fara yin dako daga dako sai ya fara saro nono yana sayarwa daga ya zama attaji zama mai kuɗi kaga ke da duk abin da zaka yi duk kankancin sana'arka in zaka yi planning zaka cimma nasara ka tafi Fatakwal ko Legas ko Abuja kana tallan doya ko kana yankan falci ka je ka samu jari na dubu ɗari yanzu maimakon ka yi ta nan wannan dubu ɗarin wadda sana'a zan yi wadda tafi wannan a'a sai ka koma gida sai ka je ka yi aure haka ne ko da ka yi wata biyu wata uku ka ɗaika mata ciki sai ka sake komawa sai ka sai ka sake samu dubu ɗari sai ka sake dawowa a hidimar suna idan za ka dauko sai ka tattaro bashi sai ka sake komawa da ka sai rayuwa ka ta ƙari a nan ba ci gaba daga acaba sai yankan farce sai tallan dabino sai tallan doya shikenan rayuwarka ta kara nan babu ci gaba kila da irin wani sanan Abdulrahman yayi da bai ci gaba ba mutumin da ya fara da dako sai ya zama a Madina ko daga ci masu kuɗi me yake kawo ka plan to da ka so mutanen Madina ko da suna da bukata to sai zaɓa ba waninsu su haƙura wa man yuka shuha nafsi fa ulaika humul muflihuna wanda ya Allah ya kiyaye shi ya kare rowar zuciyarsa wayannan su ne masu nasara shuha kalma ce ta rowa amma abinda malamai suke fassara ta nan suka ta shuha ba ruwa take nufi ba ina ba ta mun gane a akwai rowa da Allah yake halittar mutum da ita mun sha bayani akan wannan da rowa da mugunta da kwadayi ba koya mutum wannan halitta ce ya Allah ke halittar mutum da ita misali yaro ne karimi da yake bayan uwarsa kai za ka sai abin minti ko wani abu da ke da bukata ka bashi idan ka ce ban sai ya hana ka ai rowa ce ku wa ya sashi rowa a haka ya tashi a kai abinsa yaro yana bayan uwarsa idan ya ga wani yana cin wani abu sai ya mika hannu ba ni koya masa aka yi ba koya masa aka yi ba yaro yana shan nonon uwarsa idan ya ga dama sai dalla mata cizo idan ta yi ihu ya kallace da zai fashi da dariya mugunta ce koya masa aka yi to wani abuwa guda kun haka ake haifar mutum da shi za ka wacce ruwa ta shuha naka wanda Allah ya taimake shi wani shuha da ta zuciyarsa Allah ya kare shi ya zama mai kyauta ya yi nasara kenan akwai rowa ta asali akwai rowa ta san dukiya ka zan baka gane kirkin mutum sai ya taka mataki guda biyu idan ya samu kuɗi a nan za a gane kirkinsa ko rashin kirkinsa wani wallahi ya bayar da kuɗi mutumin kirki ne zumunci baya sanyin guya wajen yin kyauta amma daga ya tara kuma to subhanallahi mukami mulki wani na samun mulki abokansa na wasan kasa ma canza su zai yi yan uwansa yanzu ba ta so yake yi ba amma kafin ya zama haka mutumin kirki ne daga idan kana son ka jarraba mutum ka gane kirki ko rashin kirki to zama mai kuɗi ko zama mai mulki don haka amma su mutanen madina allah ya ɗora kan karamci suna da kuɗin ba sa rowa ba sa mugunta ba sa kyashi ba sa hasada wani ɗabi'a su ce sai allah ya ce
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا ربنا إنك رؤوف رحيم wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo kuma bayan su bayan suwa bayan waɗannan ansarawan mutanen Madina shine waɗanda aka haife su lokacin musulunci ya gama yaduwa kenan sahabban azuzuwan su uku ne matakin su uku ne mun karanta a nan akwai mutane goma da aka musu albishiri a aljanna mataki na farko kenan mataki na biyu akwai asabiqul awwaluna wayanda suka riga ya shiga musulunci mataki na uku waɗanda suka zo a baya sun zo yanzu sun samu musulunci su a musulunci aka haife su to duka wannan mataki guda uku nan mataki biyun farko su ne kololuwar daraja akan mataki ɗayan ƙarshe to su matakin ƙarshe na ce wallazi ne ja'o min ba'dihim waɗanda suka zo bayan waɗancan ya kulun rabba na gafin lana wa yi kwanar zai saba kona bil imani suna cewa ya Allah ka gafarta mana da mu da 'yan uwanmu da suka rigaya mu da imani ko suna cewa ya Allah ka gafarta mana da mu da ƴan uwanmu da suka suka riga mu da imani to kai yanzu ƴan uwan namu da suka riga mu da imani ba addu'a kake musu ba zagin sa kake yi ba hasara a zuciyarka ba kyashi a zuciyarka ba rauni a imaninka Allah ya ce ka nema musu gafara ne su wanda sa sun yi kuskure eh sun yi kuskure misali dauki sun yi kuskura to sun yi kuskuren me Allah ya ce Allah ka gafarta mana da su in ma sun kuskuren kenan ban san kai aka tambaye ka wai me kuskuren nasu ba kai suka faɗa ba ko abin da aka ga maka Allah ce wala ya wala ta ta alfi qulubina gilla lil ladina amanu Allah karka sa mana wani kulli waɗanda suka yi imani karka sa mana hasada mu ji mun tsani wanda ya imani ko wanda ya wuce ko da yanzu rabbana innaka ra'ufur rahim ya ubangiji mu kai mai rangwame ne ya Allah kai mai rahama ne to me naka na kulla wani magabaci ya yi imani ka kulle shi a zuciya har ka zage shi har ka mana maganar banza Allah sawaka sai Allah ya ce ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون
a banu nadir waɗanda suka gudu suka bar gidajensu har ma suke rusawa da hannunsu kamar da Allah ke ba mu labari akwai munafukai akwai eh alkawari tsakanin munafukai da yahuda banu nazir shine Allah ke ba mu labari yake ce alam tara ya muhammad sallallahu alaihi wasallam baka gani bane ilal ladzina nafaqu zuwa ga waɗanda suka yi munafinci so ta billahi ibn ubay ibn salul da mutanansa yaquluna li ikhwanihim ladzina kafaru min alkitabi suna ce ma ƴan uwansu kafirai kafiran alkitabi kaga da munafikai kenan da kafirai duk layin su daya suna ce ma ƴan uwansu kafirai kafiran ahlul kitabi la'in ukhritum lanakhrujanna ma'akum ai in kun bar garin nan in kun fita to tare za mu fita tare za mu bi ku a wala nuti'u fikum ahadan abadan ba za mu yi wa wani biyayya mu bar ku ba me suke nufi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su yi manzo Allah biyayya ba wannan magana suna yin ta ne tsakanin munafikan da yahudawan aboye wa in qutiltum in kuma aka yaƙe ku da musulmai za su yaƙe ku da nan su ranar kuma Allah sai mun taimake ku in ji munafukan wallahu ya shahadu inna mulakazun Allah ya san wallahi suka ƙarya suke yi sallah ya ce
لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون Allah ce la'in ukhriju da ma yahuda wannan za su fita la yakhruju na wato munafikan ba su tare da su ba ba za su fi ba Allah ya sani la'in qutilu in kuma ma aka yake su la yasanu wala ba su taimake su ba wala in nasaru in ma kuma da za su taimake su din laiwalun ladabara lahi sun juya sun gudu sun malayin su rusa ba za a taimake su ba kenan munafiki makareci ne suna magana da yahudawa ne dan neman gudunmawa yadda za a karya musulunci kowa da irin manufarsa a addini lokacin da manzo Allah ya je Madina sallallahu alaihi wasallama lokacin ake tunanin za a nada abdullahi bin ubayin salul wata saurauta mai girma ta gargajiya zuwan manzan Allah ya sa wannan bikin sarauta biyu ba sannan da manzan Allah ya zo madina sai kuma ya fice ya yi suna fiye da abdullahi bin salul da aka ba ma a zancen abdullahi da aka bala sai ya yi tunani to yanzu idan yana wajen musulunci ba zai yakar musuluncin ba amma idan ya shigo ciki to zai yaƙi musuluncin da aka sai ya shigo musuluncin da niyyar yaƙi musuluncin Allah kuma ya sani amma sai Allah ya bashi yanzu a zuriyarsa ba samu mutanen kirki ba an samu da aka shi tunaninsa kenan idan ya shigo musuluncin to zai samu dama ya ga ya rusa addinin musulunci Allah ba zai bashi ba sai Allah ya ce لا يقاتلونكم جميعا
لأنتم أشد
لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون
Allah yana gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la'antum ashaddu rahabatan fi sudurihim min Allah wallahi ku musulmai yahudawa sun fi jin tsoron ku akan munafikan yahudawa sun fi jin tsoron ku akan munafikan har gobe yadda ba yahude yake jin tsoron musulmi ba jin tsoron Allah haka Allah ya ba mu kwarjini a wajensu don duk inda ba yahude yake bai da kwarjini duk kudinsa duk mulkinsa a wulakance yake Allah riga wulakantar da shi yadda za a gane ba yahude mai kudi na a zo a fada mai mulki amma sai ya ganshi a titi daga jeren wando da tishe da fosin kaba yana jan kari wani kalkanci ne wuce wannan to da haka Allah ce mu mun nan mun fi ba su kwarjini mun fi ba su tsoro akan munafukan la'antum ashadu rahabatan fi sudurihim min Allah wallahi kun fi tsoro sun fi tsoron ku daga Allah zalika bi annahum qaumun la yafqahuna dan me ba su da fahimta su la yuqatilunakum jami'an ba yahude ko yahudawa ba za su iya yakar ku su haɗo su tattaro su yaƙe ku ba ba su iya ba a ce yau an fito da takobi a zo filin daga ko a zo da bindigar ido na ganin ido ko a zo da kibiya ido na ganin ido ko a zo da mashi ido na ganin ba su iya ba illa fi kwara muhassana sai sun shiga wani gari da suka kewaye garin su kewaye garin ko da ba ba mai ko da wani makamantin irin wannan aumin wara ya judur ko kuma ta bayan wani tsauni ya ɓoye harbu sai ya sake yin lanko ya ɓoye harbu sai ya sake yin lanko amma bai sai ya fito a yi gaba da gaba da shi ba don me shi ba lahira yake nema ba duniya yake nema kai kuma lahira kake nema ba ka tsoron mutuwa daka da wanda yake neman duniya da wanda yake neman lahira a gurin yaƙi ba haɗi kai ba tsoron mutuwa kake yi ba so kake ta zo ma shi kuma tsoron mutuwa yake daka ba zai iya fitowa ido da ido yaƙe ka ba ba a so bayanahum shadidun ƙiyayya da adawa da ke tsakanin munafukai da yahudawa tana tsanani ta hasabuhun jami'an za ka yi tsammaninsu duk iri ɗaya ne duk bakinsu ɗaya ne duk a haɗe suke wa kulubin shatta amma zukatansu daban daban suke kowa da tunaninsa daga tarayyar nau'o'in kafirai iri-iri akan musulunci da yana tasiri yanzu ba musulunci da yahudawa da nasarawa da mushirikai masu bautar gunki da marasa addini kowa sharrinsa musulunci kowa sharrinsa musulunci amma kuma kullum sai ci gaba ke na kana tsammanin ra'ayinsu ɗaya ne zuciyar da haka Allah ce ba haka bane zalika bi annahum qaumun la yaqilun masu da hankali ne masu da hankali yanzu ba wani ga Gaza ba Palestine da ire-iren su fadan fito ake su fito fili su gwamza ina daga can isra'ila suke harbo makamu sai kuma jirgin jirgin sama kuwa can kololuwa ba ma zai kusa kusa ba mutanen gaza muna muku addu'ar alkhairi Allah ya ba ku nasara Allah ya dora ku akon yahudawa Allah ya kare yahuda duk inda suke sai Allah ya ce كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين كمثل الذين من قبلهم قريبا kamar misalin waɗanda suka zo kafin su kusa-kusa an ce banu kainuka ko kuma mushirkan ƙureshawa a yaƙin badar duk ba su share ba za wa bala amurhim suka ɗanɗana azabar Ubangijinsu, walahum azabun alimun, kuma idan an je lahira suna da azaba mai raɗaɗi. Da haka Allah ya ga dama sai ya ɗora musulmai a kansu, a kashe su, a kama su bayi, sannan ku je lahira su yi ga azabar Allah. ka masalin shaitani idh qala insani kufur kamar misalin shaidan ne da yace wa mutum kai mutum kafirce falamma kafara lokacin da mutum ya kafirce kala sai shaidan yace inni bari'un minka ni kuma ruwa na da kai inni akhafu Allah rabbul alamin ina ji tsoron Allah shi wace din ya faɗa haka an ce zamanin Yahudawa akwai wasu mutane uku da yarinya su ta hudu akwai wani a mai addini wanda yake gebe a ruhuban yake gebe a cikin gurin bautarsa to wani yarinya ba ta da lafiya su kuma suna son su yi tafiya kuma tafiya ta kama su dole sai suka shawara tsakanin su ya za a yi sai wani ce to shi yana ba da shawara wancan malamin mai ibadan nan a ba shi jiran yarinyar nan zai mana amfani guda biyu na farko zai taimake mu yi mata magani in Allah ya kaddara ta warke zai lura da ita in kuma ta warke ba ta mutu zai za a yi mata sutura irin ta addini sai suka yadda suka je gurin wannan mai bauta suka roƙe shi ga damosu ya yadda ya karbi yarinya da kun san shaidan da iska ne gurin aikin alheri ne yake batawa idan ya ga yayi yayi ya samu dama akan ka bai samu ba to ko dan ya same ta gaba in ya shiga ko sai addu'a kun gana duk bautar da yake yi ya fi karfin shaidan amma yanzu idan ya samu wata dama yanzu kuma yarin jaye shi wannan mai bauta ya yi mata magani ta warke da ta warke daga ciwo sarai yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai da shi dan ya sayi mata ciki bayan ta haihu shi dan ya cutu kakana da mutunci idan yan uwan yarinyar nan suka dawo suka samu ‘yan nan ta haihu kuma kai kai mata ciki to baka da mutunci mutuncinka zai zube maimakon mutuncinka ya zube yana baka shawara da uwar da ɗan duka kashe su yadda ya je kashe su ya burne su can yan wani yarinya sun dawo suka tambaye shi labarin yarinya ta yarinya ya ciwo bai warke ba ta mutu a ta Allah jikanta sun san marasa lafiya ba su damu ba to sai shaidan sai zo musu a mafarki duka su uku sai yake nuna musu cewar yarinyar nan fa kashe ta aka yi kuma ga abin da ya sa aka kashe ta da gari ya waye to kai ni fa na mafarkin wancan fa in faɗa ne ko mu a faɗi ai ga ai ni ma na yi ai ni ma na yi sai suka yi tufaki suka yadda su je su binciki wannan mai ibada da suka je a ya nuna musu inda aka binne ta kafin a mafarkin suka je suka tona gurin ka same ta ga ta ga danta a binne da haka suka zo gurin wannan mai ibada suka fito da shi za su kashe shi sai shaidan ya zo ya same shi to kaga duk halin da ka shiga ciki ni na saka haka ne yace eh to yanzu kuma ni zan iya fidda kai in kada kana son ka fita eh to kai mun sujada in ka mun sujada zan fidda kai sai yadda yadda ya washe dan sujada da yace inni bari'un min ka ba ruwana da kai ruwana da kai falan ka nemi zai ce da nan iska ne ba da mutunci wallahi ai duk mazai ka kai na nabi sallallahu alaihi wasallam shedan ya so ya ci abinci a kwarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana cin abinci ka san zaka ta abinci in ka ce bismillah shedan ba zai iya cin abincin ba amma ya ci zai amai wani yaro zai ci abinci a kwarar annabi yaron bai yi bismillah ba ya zo zai sa hannu sai shedan sai ya sa hannunsa a karkashin hannun yaron annabi sai ya rike hannun kai ka ce bismillah wani zaka ci ka ci gaban ka da ya ce bismillah sai ce da zai zara hannunsa wata rana ana sallah mazala yana limanci sai aka ga annabi ya rungume kirjinsa bayan ga masallar ke ya rasulullah mun kai ka rungume kirjin ka ce ina sallah shaidan ne zai wuce ta gaba na kun ji mara kunya annabi yana sallah shaidan zai wuce ta gabansa yace ba dan dai ba dan dai dan wani annabi Sulaiman ya roki Allah kar ya ba wani mulki irin nasa ba da na daure shi a filin masallaci kuma ya ko ya ga shaidan da haka in ka ga shaidan ya barka Allah ne kare ka musamman lokacin da ka zo mutuwa ya fi kokari a wannan guri ya ga ya raba kar imaninka to shi ne nake ba mu labari kamar masalin shaitani kamar misalin shaidan ne iz qala lil insani kufur lokacin da yace mutum kafirce fala ma kafara lokacin da mutum ya kafirce qala inni bari'un minka ba ruwana da kai inni akhafu Allah rabbul alamin ni ina jin tsoron Allah ubangijin talikai naka wannan mai ibada yana yi wa shaidan sujjada shi kenan shaidan ya gudu ya bashi ba zancen kuma lokacin mutuwa ta zo ba zancen tuba kuma aka daddafe shi duk watan ibadar da zama ta mara amfani ba shedan ya rushe masa ita Allah karba mu shedan sai Allah ya ce فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون
fakana aqibatahuma dan haka karshen su da munafikan da yahudawan annahuma fin nari lalle su suna cikin wuta khalidaini fiha suna madawama a ciki da munafikin da su yahuda ya je yaki tare da manzon Allah ya yi sallah a bayan manzon Allah ya yi azumin watan ramadana ya yi duk abin da musulmai suka yi amma kuma ƙarshensa dawwama a gidan wuta me ya raba shi da wanda ba zai dawo a cikin wuta ba da duk aiki da suka yi wancan ma ya yi sallah bayan annabi ya raka manzo Allah yaki ya yi azumi ya yi kaza ya yi kaza madan aljanna ne wannan kuma shi ma ya yi duk irin wani ayyuka amma kuma dan wuta ne me ya raba su zuciya ce ba ta raba zuciya ce abin da ta kulle shi wannan ya kulle a zuciyarsa Allah ya yarda da Allah shi kuma wannan ya kulle a zuciyarsa bai yarda da Allah ba amma ga ku duk ya halle kansa da haka da bai huda da munafikan Allah ya ce duk madawama ne a wuta wa zalika jazaa'u zalimi wannan kuma shine sakamakon azalimi idawama a wuta Allah ya wa lazina amanu ya ku masu imani ittaqullah ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsum ma qaddama li gadin rai ta duba abin da za ta yi don gobe ai yau ta wuce yau ta wuce gobe kake hari na san yanzu ka gama cefananka na yau yanzu kana tunanin me za ka yi gobe ne har kana cewa inda za ka samu hali gobe da ka ci nama da ka ci farfesun kaji da za ka samu hali gobe da ka ci dambun nama kana yin wannan tunanin to ya za a yi gobe ka za farfesun kazar ko dambun naman gobe ina yau za ka tare gobe yau za ka nemi kuɗi don ka ci daɗin ka gobe to da haka duba abin da za ka yi yau menene yau ɗin yau zamanka da duniya me goban goban zamanka da lahira to sai ka yi tunani me za ka yi saboda goban da lahirar in ka je lahirar gobe ka ji daɗi wattaqullah ku ji tsoron Allah inna la khabir bima ta'maluna Allah masani ne zai ba ku labarin abin da kuke aikatawa mala aljanna sauƙin shiga ce da ita in kaga mutum bai shiga ba ya yau kansa mugunta zama irin na Najeriya nan zaman jarrabawa zama na jarrabawa duk mutumin da aka yi shi a Najeriya ko mai kudin sa wallahi jarrabawa ke ciki ilimi ya dole samu shi jarabawa Allah ya ce ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون dole karamin misali ruwan madara ne ya sauka manoma suka tafi gona kai ba ka da shago ba dan kasuwa ba ne kai ba ka da wani income hanyar shigowa kudi amma baka je gonar ba sai ka kwanta a inuwa kana hira ka zama kamar tsuntsu in ka zo wani wani inuwar ka gaji ka tafi ka koma waccan daga can ka koma can don allah da kaka in ka ce za ka samu hatsi kayo kanka adalci ba ka yi ba to ba dama ka ƙi yin aikin lahira a nan duniya kuma ka ce alkaje lahirar ka samu laka wala ta kunu kallazi ne nasullah kar ka zama kamar waɗanda suka manta da Allah suka bar Allah fa an sahu an fusahu shi ma Allah sai ya mantar da kansu ulai kawal fasiqun wannan su ne fasikai sai Allah ya ce لا يستوي
law anzalna o la yastawi haka لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون Allah ce la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ba za su yi daidai ba yan wuta da yan aljanna ai sunan ma wani ya fi wani daɗin fada yan aljanna yan wuta yan aljanna yan wuta a yan wuta musulun ba daɗi to yan aljanna ba za su yi daidai da yan wuta ba a sahabul jannatu wal faizu da dan yan aljanna su ne masu cin nasara su ne waɗanda zaman su na yau sai suka yi abu na su amfane shi gobe su kuma yan wuta zaman su na yau din sai suka manta da Allah ba ruwansu da gobe sai Allah ya ce لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Allah ce lau an zalna hazal ƙura'ana ala jabalin wannan ƙura'anin da a ce dutse muka saukar mawa lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an wallahi ya Muhammad da ka ganshi yana kaskantar da kansa yana tsatsagewa min khashiyatillahi don tsoron Allah duk da bushewa dutse duk da ƙarfin dutse wai da shi aka saukar mu Qur'anin da kaga yana kikkicewa amma ka duba zuciya dan adam mai laushi ce yar karama ce amma an saukar mai da Qur'ani kuma yake warge yake wasa ai yana daga cikin bushewar zuciya mutum ya ɗauki mutum ɗan uwansa ya kashe ya sassara nama wai je ya tsafi da shi Allah sawaka yanzu a filato an ci ana ruwan biya. har ma a cinye namu wa tilkal amsalu nadribu halin irin wayannan misalan muke bugawa mutane la'allahum yatafakkarun don su yi tunani dan adam kai tunani kai wa kanka hisabi in ba za ka yi ba kanka hisabi ba to tabbas hisabin ka na gobe zai rikice kai ka riga yau kanka hisabi kullum wallahi idan ka gama da duniyarka idan ka je kwanta akan gadonka za ka yi bacci Allah kai mu gobe to ka yi tunani daga karfe shidan nan na wannan wunin zuwa lokacin na kwanta bai kai na alheri bai kai na sharri ya ga kanka hisabi wanne ne fi yawa sharri ne ya fi yawa ko alheri ne idan sharri ne ya fi yawa dage ka roki Allah ya saka daina idan alherin ne ya fi yawa dage ka ƙara ka roƙi Allah ya tabbatar da kai ka sai kana yau kanka hisabi ke da ka annabi ke cewa ku yi wa kanku hisabi kafin a yi muku da kar ka rafkana kar dadin duniya ya rafkanan da kai to wani ma dadi ne gun talkan Najeriya ne saboda Allah ga wannan mutsiya mutsiyatan ba su san mai kuɗi ba ko talaka tsautsayi kana ta kuna an kama kana ne miliyan goma yanzu a rama kawai aka aka ta ne naira miliyan goma ya za a yi to a gina ba zai kai ba ka kaga rigima naka ba ruwansa masu kuɗi ko talaka kaga da talakan da mai kudin babu wanda yake abin nan da Allah sauka za mu daga tani insha Allah sai darasi mai zuwa a ƙarshe akwai wata ‘yar uwa tinje ta ce akwai karanta da ke hannun wayannan mutanen yakin nafa sun riƙe kaninta daga take neman addu'a a gurin al'ummar musulmai Allah ya kubutar da shi ba tare da an kashe ko kwabo ba Allah ya fidda shi ba tare da ya samu lakanci ba Allah duk wanda suke hannun irin wayannan mutane a ko ina suke Allah ka hukutar da su